لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren asabar ne wato daren lahadi ne wanda ya daidai da daren sha hudu ga watan shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1429 daidai da sha ɗaya ga watan oktoba shekara ta 2008 wannan shine kasar na 35 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin al'imamu abi abdullah muhammad ibn isma'il al-bukhari allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi littafin da aka fi sanin shi da sahihul bukhari taken karatun da muka sa wa karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi inda idan ba a manta ba muke cikin babun al'ilmu qabla al-qawli wal amali al-imam al-bukhari yace babin da ke bayani akan cewa neman ilimi ake fara yi kafin a fara magana maganan nan ta zikiri ce maganan nan ta wa'azi ce maganan nan kowace irin magana ce kafin ka fara magana sai ka nemi ilimi sannan kuma sai ka nemi ilimi za ka ainihin fara aikata aiki Imam Bukhari ya kawo mana ainihin wato ayoyi waɗanda ya ɗaure wannan babi da su da kuma wasu hadisai waɗanda ya ishara zuwa gare su waɗanda ainihin mun yi bayani a kansu sai dai ainihin lokaci ya ƙure mana shi yasa a nan za mu ce sai Imam Bukhari ya ce biƙaunin lahi ta'ala saboda Allah ya ce fa'alam annahu la ilaha illallah ka sani da cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah sai ce fabada bil ilmi kaga sai Allah ya fara da ilimi cewa fa'alam ka nemi sani ka sani kafin ka nemi faɗin la ilaha illallah sai ce me ka sani ka nemi sani tukuna ashe lallai idan baka da ilimi game da la ilaha illallah ba za ta amfanar da kai ba bi mujarradin dan ka faɗe ta kawai dan haka nassoshi na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama riwayar sahabi Abdullahi dan Umar da Abu Huraira suka fassara da cewa man shahida ba faɗin la ilaha illallah ba kaɗai shaidawa shaidawa ko ba ta iya yiwuwa sai bayan ilimi saboda nassin qur'ani ya ce ma shahidna illa bima alimna ba za mu iya ba da shaida ba sai abin da muka sani to ba za ka iya shaida cewa Allah ya dace a bautawa ba sai ka san Allah na haka ka san Allah tukuna kafin ka fara wa'azi ka san Allah kafin ka fara zikiri ka san Allah kafin ka fara kira'a ka san Allah kafin ka fara tahiya ka san Allah kafin ka furta kai magana ko da mafi karanci assalamu alaikum din nan in baka santa ba zaka ga ba za ka iya sallama ba lallai ne sai ka nemi ilimi sannan zaka fara magana abin mamaki shine duk jama'a sun yarda da wannan magana a cikin ilmomin duniya shine duk inda ka samu tinka ko mahauci ko kafinta ko tela in ka ce baban shi bai da lafiya ya tashi ya yi jawabi game da wane irin rashin lafiya ne wane irin magani ya kamata waɗanne irin allurai wane irin magani ne za a rubuta a bashi sai ce ai shi kafinta ne ai shi tela ne ai shi tinka ne ai bai da ilimi akan me akan harkan magani amma fa mahaifin shi ne bai da lafiya me yasa ba zai karfin hali yadda yake ɗiban ya san irin kusar da za ta ratsa katako kaza ya san irin almakashin da zai yanka yadi kaza ya san irin karfen da almakashi kaza zai yanka shi me yasa ba zai amfani da wannan ilimin da yake da shi a cikin waccan harkar yayi magana dangane da harkar likitanci ba sai ce bai da ilimi akai yana ji yana gani uban zai mutu yana ji yana gani zai kwashi uban ya kai shi asibiti a wulakanta shi shi da uban yana godon arziki lallai a saurare su ya yadda bai da ilimi amma a cikin harkar addini sai mutum ya buɗe baki sai ya magana an kai ce mishi ai baka da ilimi akai sai ce ai shi musulmi ne ba musulunci ne baka izini akan kai magana dangane da addinin musulunci ba ilimi game da addinin musulunci ko kana da ilimin to sai ka yi maganar in baka da ilimin baka isa kai ba in ba haka ba dan bokon da je karanta geography ya kamata ya tashi ya jawabi akan me akan business administration amma ba zai ba ashe da boko ke ba da izini wanda yake da digiri akan geography in dai boko ne zai ba shi izinin ya magana ya cancanta ya magana akan accounting ko accountancy kenan amma ba zai magana ba don me don ba fagen shi ba ne yanzu da yawa ga 'yan boko nan fitinar da ake fama da su kenan kowane ɗan boko in azumi sai samu ɗan ƙaramin masallaci a zauren gidan shi sai ce zai tafsirin alkur'ani in ka taba sai ce ai shi ma musulmi ne ba musulmi ne yake yin tafsiri ba sai musulmi mai ilimi sai da ilimi tukuna kamar yadda kai injiniya ne a boko ba za ka tashi kai jawabi dangane da abin da ya shafi harkar noma ba dan ba harkarka ba ce da haka yana daga cikin ainihin violation in the academic sector wato cin mutunci da keta alfarmar ilimi shine wanda ba shi da ilimi ya tashi ya magana a cikin harkar ilimi wannan wato violation ne against the law of knowledge against, against the law of education in the academic sector ya keta alfarmar ilimi bai mutunta ilimi ba ina fata an gane a ƙarƙashin wannan jama'a kalma mafi girma a musulunci ita ce me la ilaha illallah Allah ya ce kalimatu taqawa wa kanu a haƙa biha wa ahalaha wannan ita ce kalma mafi girma domin ita ce za ka faɗi ka shiga musulunci ita ce za ka faɗi ka zo mutuwa ranar ƙiyama Allah yana tashin kai kai ka aljanna amma kun ga aka ce kafin ka santa kafin ka faɗe ta kafin ka ƙudurce ta fa'ala ka nemi ilimi tukuna ka santa tukuna jama'a kun gane wannan da kyau ko wannan ita ce aya ta goma sha tara a cikin suratu muhammad sannan sai ya ce wa annal ulama ahum warasatul anbiya kuma lallai su malamai su ne magada annabawa warrasul ilma su annabawa sun gadarwa da malamai ilimi wato su malamai sun gaji ilimin kenan a wurin malam a wurin annabawa akhadhahu man akhadhahu akhadha bi hazzin wafirin wanda duk ya dauki wannan irin gado to ya kama ainihin wato gado wanda yake rabu wanda yake cikakke ne cike da albarka kammalalle wa man salaka tariqan yatlubu bihi ilman sahala Allahu lahu tariqan ila aljanna wanda duk ya sauƙaƙe wata hanya wadda za a nemi ilimi ko shi da kanshi zai nemi ilimi wato ko ya sauƙaƙe wa kanshi ko ya sauƙaƙe wa wani shi hanyar neman ilimi Allah zai sauƙaƙe mishi hanya aljanna saboda hanya aljanna tana da matsaloli tattare da ita saboda ita kanta aljanna an kewaye ta ne da abubuwan ki saboda haka mutane ba sa son su bi hanyar amma kai musulmi sai Allah ya ce falaq tahamal aqaba ka kutsa wannan hanyar da ba ta da daɗin bi mana dan ƙarshen ta alheri ne kenan wannan hadisai da malam ya narke su don hadisin farko wa annal ulama hum warasatul anbiya hadisi ne sahihi al-imam abu dauda ya ruwaito shi wannan na biyu al-imam abu dauda da muslim sun ruwaito shi wa man salaka tariqan yatlubu bihi ilman sahala Allah lahu tariqan ila al-janna hadisi ne sahihi hadisai ne sahihai waɗannan hadisai suna nuna mana falalar ilimi da kuma darajar ilimi da kuma darajar cewa wanda duk ya taimaki masu ilimi Allah zai taimake shi don haka ku masu hali ku taimaka masu ilimi Allah madaukakin sarki ya taimake mu wa qala jalla zikruhu sannan Allah da ambaton shi ya daukaka yace inna ma yakhshallaha min ibadihi ulama'u lallai malamai ne ke jin tsoron Allah daga cikin bayin Allah to abinda ayar ta zo ta zo da adatu hasri kadai waɗanda ke jin tsoron Allah daga cikin bayin Allah su ne malamai me ake nufi da malamai a nan ba waɗanda suka tattara ɗimbin littattafai ko waɗanda suka haɗa hadda ko waɗanda suka haddace hadisai ko fiƙihu ba a nan abin da ake nufi al'ulama a ammu ma'ana waɗanda suka san Allah bayan suna da wancan ilimin kuma sun san Allah domin da a ce za ka haddace ƙur'ani ka haddace ka ka duk ka haddace waɗannan abubuwan amma baka san asalin saƙon da wannan ilimin ke ɗauke da shi ba ka zama kamar salil himari kenan yahmilu asfara jama'a mun gane dan haka abin da ake nufi da al'ulama'u anan ba su ne waɗanda suka haɗa hadda suka tara ɗibga ɗibga littafai ba al'ulama'u anan su ne masana Allah waɗanda kaɗai ke jin tsoron Allah daga cikin bayin Allah su ne masana masanawa masana Allah waɗanda suka san Allah to kaɗai abin da zaka ce babu wata hanya da ake sanin Allah sai ta hanyar ilimi to ta yiwu ilimin ya zama mai yawa ta yiwu ilimin ya zama kaɗan amma dai sai ka san Allah za ka ji tsoron Allah to don haka a nan Allah yana jinjina wa waɗanda ko yaya iliminsu yake amma da ilimin nasu ɗan hikkon nana ɗin suka iya sanin Allah to waɗannan sun cancanci a basu daraja ta malanta bi nafsi tanzili nassin alqur'ani ya kira su daga cikin bayan Allah masu jin tsoron Allah su ne malamai to waɗanne irin malamai su ne malaman da ilimin su ya kai su ga sanin Allah hanya kuma da ake sanin Allah kaɗai ita ce hanya alqur'ani da hadisi duk waɗannan hanyoyi da sufaye suka kawo cewa an ka zauna yunwa ta karkar cikin ka kwana hamsin ka tasa kwangiri a gaba ka ne kana la ilaha illallah la ilaha illallah za ka ji irin wani ruhi na zubo maka daga sama daga nan za ka ji ka samu haƙƙal ma'arifa wannan duk sheɗanta ce jama'a duk sheɗanta ce babu wata hanya da za ka san Allah sai ta hanyar da shi Allah ɗin ya saukar ita ce hanya alƙur'ani da hadisi don haka jama'a duk wannan ɓatar da ku da ake cewa ai wani arifi ne arifi amma bai san alqur'ani da sunna ba wata hanyar ya biya zama arifi billah la hadha arifun bil iblis ma'ana wannan ya dai san iblis amma bai san Allah ba kadai kenan hanyar da za a bi a zama malamai ita ce hanya alqur'ani da sunna suratu fatir aya ta 28 wa qala sannan Allah ya ce wa ma ya'qiluha illa al-alimuna waɗannan misalai da muke bugawa babu masu fahimtar su sai masu ilimi sai masu ilimi sai waɗanda suka san ilimin Allah suka san ilimin alkur'ani da sunna su suke fahimtar misalan da Allah yake bugawa suratul ankabutu aya ta 43 to yaya mu magana to Allah madaukakin sarki ya taimaka sa'an nan sai Allah maɗaukakin sarki to suratul ankabuta aya ta arba'in da uku ma'ana wannan aya tana tabbatar mana da cewa misalan da Allah yake bugawa a cikin alkur'ani in ba masu ilimin da suka san Allah ba babu waɗanda suke iya fahimtar wannan sannan sai ce wa qalu law kunna nasma'u kafirai suke cewa da a ce muna jin magana au na'qilu da a ko kuma da a ce muna fahimta muna da hankali ma kunna fi ashabi sa'iri da ba mu zama yan wutar sa'ira ba abin da wannan magana take nufi ita ce za su nadama za su nuna kaicensu ba dan komi ba dan anan duniya an kada an raya ba sa ji an kada an raya ba sa fahimta sakamakon wannan sai nadama ainihin ta bayyana daga gare su wa qala sannan Allah to suratul malik aya ta goma wa qala sannan Allah madaukakin sarki ce hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun shin da waɗanda suke da sani da waɗanda ba su da sani za su yi daidai amsa ita ce ba za su yi daidai ba aya ta tara kenan cikin suratu zumari to waɗannan ayoyi baki ɗaya suna nuna mana falalar ilimi da kuma falalar ilimin ya zama na sanin Allah ina fata an gane wa qala annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sannan annabi sallallahu alaihi sallama yace man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu wanda Allah yake nufin shi da alheri sai ya fahimtar da shi za mu zo za mu ji cikakken bayani akan wannan hadisi a lamba ta saba'in da ɗaya inda imam bukhari zai zo maimaita mana shi in Allah ya so sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa inna mal ilmu bitta'allum lallai dai ilimi sai an koye shi wannan hadisi al-imam ad-darqutni ya ruwaito shi haka al-imam ibnu abi khaisama a cikin kitabul ilmi da isnadi sahihi ilimi sai an koya jama'a na'am abin mamaki shine sadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo suka tambaye shi wane ne malaminka da ke karantar da kai daga cikin mala'iku sai ya ce mala'ika jibril kuma tun kafin nan sai da Allah ya ce allamahu shadidul quwa allamahu shadidul quwa amma sai suka kiyarda sai suka ce inna ma yu'allimuhu basharun wani mutum ne yake koya mai wai Allah ƙarya yake in ji kafirai wai ba mala'ika ne yake koya wa annabi ba wai wani mutum ne yake koya mai sai Allah ya ce lisanul ladhi yulhiduna ilayhi ajami ai wannan mutumin da suke cewa wai shi ke koya wa annabi karatu ai shi bagwari ne yaushe bagwari bobawa zai karantar da balarabe dan dararren larabci irin alqur'ani ina ka tafa ganin mai soki burutsu zai karantar da mutum mai fasaha irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'ana duk wani wanda ba balarabe ba ina ya kai fasahar da zai karantar da balarabe ina ike da ilimin da zai iya tsara tsararriyar magana irin wannan amma kafirai haka suke ilimi lallai sai an koya lallai ne jama'a malaman farko suna tabajjuj wato suna nuna jinjinawa akan cewa ilimin koyo suka yi ma sai ga yanzu wasu waɗanda ba su fahimci tsarin ilimi ba shi alfahari yake mawo ba wanda ya koya mai wai shi kawai hakan nan ya iya yo wannan na ce a cikin ilimi ai annabi yana da malami sallallahu alaihi wasallam wa qala abu dharr abu dharr yace law wada'tum samsamata ala hadhihi wa ashara ila qafahu thumma zanantu anni unfidhu kalimatan sami'tuha min annabi sallallahu alaihi wasallama qabla an tujizu alayya la anfadtuha shi ita da za ku sanya kan sakali takobi kenan mai kaifi ya ce kuma na tabbatar da cewa akwai kalma ɗaya da na taɓa jinta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi sai na ba sa wasa game da isar da ilimi kuma duk wata barazana da tashin hankali da za a nuna musu cewa wallahi kaza kaza kaza duk irin tashin hankalin ko da tashin hankalin zai kai ga ɗauke ransu ne in dai suna da gaskiya da suka jiyo sai sun faɗe ta yasa duk wanda ka je yana tsoron ya karantar da ilimi saboda me saboda tsoron yan bid'a za su kashe shi saboda sun ce za su yanka shi dama can ba dan Allah yake karantarwa ba yana karantarwa ne da tunanin za a yabe shi sai ji abin ya juye ya zama kisa yana tunanin za a yi mai kaza ne sai ji abin ya juye ya zama matsala na haka sai ce to ya daina amma in dai dan Allah kake wa dan an ce za a kashe ka ba ku ganin saharatu fir'auna ba malamai bane fa yan tsubbu ne bokaye ne yan duba ne masu rufa ido amma yanzu yanzu da imani ya dumama zuciyarsu fir'auna ya gargade su ya ce zai kashe su me suka ce inna ma taqdi hadhihi alhayat ad-dunya wannan duniya ai zaka yanke wannan rayuwa ce amma lahira fa bayan ka kashe mu kuma zaka hana mu tafiya wurin Allah ne yaushe za a ce jama'a malami malami ya ce ya daina karantarwa saboda wai ana kashe malaman sunna dama ba malamin sunna ba ne amma ga abu zarri yana cewa da za a sanya kansakali takobi a nan ya ce in dai ya tabbatar kafin a yanke makoshin shi zai faɗi kalma ɗaya da ya ji daga annabi sai ya faɗa sallallahu alaihi wa sallam jama'a wannan shine kundun bala ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kenan mana in dai manzo Allah yana da sako da ya bar mana mu isar to in duniyar nan za ta tashi sai an isar da sakon to wannan in ci ne tsari Allah ya taimaka wannan ainihin wato magana ta sahabi Abu Barri al-Imam darimi shi ya ruwaito ta a cikin kitabin shi Sunan darimi a muqaddima da kuma al-Imam Abu Nu'aym fil Hilya a cikin littafin shi Hilyatul Awliya'i wa qala ibn Abbas sahabi Abdullah dan Abbas yace kunu rabbaniyina da Allah maɗaukakin sarki ya ce ku zama malamai masu tarbiyya shin menene wannan kalmar take nufi ku zama malamai masu tarbiyya za a faɗi ko a ce ku zama malamai na Allah waɗanda suke bin umarnin Allah hulama fuqaha masu dangana masu juriya kaga wannan yana buƙatar me yana buƙatar haƙuri da juriya don haka malami ba zai zama alimin rabbani ba zai zama malami mai tarbiyya ba maƙiyin uwar wannan yaro da ya mutu shi tarbiyyar shi ita wannan makiyar za ta kyala mai tarbi tarbiyya yake fuskanta da wannan jaririn da yake tarbiyya zai fuskanci matsaloli daga waccan maki nan ya dawo ya ji da matsalolin ciki ma'ana abin da ake nuna maka shine in za ka yi kyakkyawan misali bani isra'ila ya kawo wa rahama ya kawo musu ni'ima ya kawo musu abinci da nama da duk wata ni'ima amma dubi yadda suka rinka bashi wahala sai da ya zama mai sai da ya zama mai juriya ta wani ɓangaren kuma fa a kan bani isra'ila ɗin nan fir'auna da jama'ar shi suna neman rai da rayuwar annabi musa duk malamin da ya ce zai yi da'awa a yanzu haka zai rinka haɗuwa da gaba kura baya siyaki su waɗanda ake tarbiyyar su zama matsala su waɗanda ba su son a yi tarbiyyar waɗancan su kuma su zama dala da gwauron dutse haka al'amarin zai zama amma abu ɗaya kawai yake tsoro kwaran kwatsa ɗaya yake tsoron ta buga ita ce ta kiyama bindiga in za ta kaɗa gabanka baka cancanta kai tarbiyyar jama'a ba don abin da yake faruwa galibin matasa suna fara da'awa sai ga cewa abin mai sauƙi ne ya za ka gyara al'umma al'ummar da muka mai da su bayi muna tattake su muna mai da su tumatiri da tattasai da atarugu fir'auna me mai da bani isra'ila yanka mazan yake yi matan kuma a zaɓi kyawawa ya rinka zina da su annabi musa ya zo ya ce zai kwato su kuna jin fir'auna zai yadda da irin wannan tsarin da annabi Musa ya zo da su? Wannan halin da muka samu kanmu a ƙasa irin wannan jama'a, mutane ne aka samu daƙiƙai da sunan malamai suka zo suka ce su ne shehunnai suna zinace-zinace da matayen mutane, suna ɗiban dukiyar mutane suna ci. Laifin da muka yi shine muka ce za mu zo mu wayarwa da mutane kai, don me domin a daina zina da matansu a daina zina da 'ya'yansu. su mutanen abin da nake so ku gane matsalar da ake ciki su mutanen da kansu saboda sun yadda da a cuce su ɗin. wannan kai mai da'awa za ka yi gwagwarmaya da su don me za ka hana a cuce su ka bari a cuce su su da kansu suke faɗa da kai ka bari a cuce su matsala ta farko kenan matsala ta biyu su macutan su kuma za su kunno maka kuraye za su kwanto maka kuraye su kunno maka wuta don me za ka hana su su ainihin ci gaba da tumurmushe mutanen da suke tumurmushewa shi yasa za ku ga jama'a lallai ne ahalin suna su sani da cewa nasara ce babba ta tayar ma Najeriya shi yasa ko ga 'yan bid'a sun hura wuta game da ahalin sunna yanzu ne za a gane ahalin sunna na gaske don me domin sunna ta kwanta ne shekara biyar shekara goma don haka 'yan bid'a sun samu sun koma suna cin mutane yadda suke so sai aka zo ana rayar da mutane ke cutar fa ba za su so fa a raba su da ainihin waɗannan mutane da suke cutar su ba wannan irin abin shi ya faru ga abu jahal da abu lahabi ga mutanen makka suna cutar su suna kware su yaya annabi zai zo ya kwace su to idan kuka gane wannan jama'a har yanzu muna magana akan fassara ayan nan ne da Allah ya ce kunu rabbaniyina ibnu abbas ya ce ma'anar rabbani rabbani shine mai halim jam'in hulama masu dangana masu juriya sannan fuqaha masu fahimta ake nufi da fuqaha su ne masu fahimta idan kuna da'awa sai ya zama kuna da kaifi tsakuwa a kama shi tsaba man aka watsa mai sai ya kalle ta da kyau wacce manufar ta sa aka watso tsabar da yake neman ya ci an hana shi kwana da kwanaki ina fata an gane ba don komi ba domin in ba ku da fahimta ba ku da fasaha kafin wani lokaci sai ku